بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة والبدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي cikin yardar Allah da sahalewarsa za mu ɗora daga yadda muka tsaya a cikin littafin akhsa'ul musallin littafi wallafar a sheikh muhammad siddiq al-minshawi rahimahullah a littafin da yake mana bayanin kurakurai da masu sallah suke tafkawa ko wasu daga cikin masu yin sallah suke tafkawa yau muna almuru na shida ga watan rajab hijira alif da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya dace da shida ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ishirin da ishirin da biyar to kamar yadda muke sa ran cewa za mu samu wadatar waɗannan littattafa wannan littafi da muke karantawa to cikin ƙaddara ta Allah maɗaukakin sarki har zuwa yanzu littafin bai samu ba a wadace sai dai wani bawan Allah daga wata uwa duniya Allah ya saka mashi da alkhairi ya turo mana gudumawar kwafi goma sha ɗaya mun sake samun gudumawar kwafi hudu wadda ya zama na kwafi goma sha biyar kuma shi wannan bawan allah da wasu suna nan akan jira na ba da gudumawarsu a kan wannan littafi hasali ma shi wannan bawan allah yana da ajiya standby don samar da wannan littafi Allah maɗaukacin sarki ya saka masa da alkhairi ya sanya masa a mizaninsa na kyawawan ayyuka dukan waɗanda suke da himma da niyya da azama na shigowa cikin wannan hidima ta taimakawa ilimi da ilmantarwa da ɗaliban ilimi muna roƙon Allah subhanahu wataala ya cika musu ladansu Allah maɗaukacin sarki ya karɓa musu niyyarsu ko da ba su samu damar aiwatarwa ba ya ba su ladan waɗanda suka gadar da ilimi mai amfani ko da a bayan rayuwarsu insha Allah ta'ala za mu tashi yau akan kuskure na biyar adamu listin zahi kuskure na biyar adamu listin zahi ai adamu tafahuri min albauli wato daga cikin kurakuran da ake tafkawa tunda muna magana ne har yanzu akan ladubban shiga bayan ɗaki to daga cikin kurakuran zagayawa akwai rashin alistin za rashin tsantsanewa rashin tsanewa mutum idan ya yi fitsari ya kasa jira fitsarin ya gama ya gama ɗigewa ko kuma bayan gidan ya gama ficewa yana gaggawa sai ya tashi ba tare da ya kawar da wannan ƙazantar da take al'aurarsa ba ko ƙazantar da take masu tsararsa ko duburarsa wannan shine ake cewa rashin istin zahiri rashin tsaftacewa rashin tsantsanewa وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال annabi tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya mana gargadi yace tanazzahu min al-bawli fa inna ammata azab al-qabr minhu ku tsantsane ku tsarkake daga fitsari domin mafi yawan azabar kabari sanadin rashin tsanewa daga fitsari ne shi ya fitsari ya tashi bai wanke ba ko ya bayan gida ya tashi bai wanke ba وعن ابن عباس رضي الله عنهما حكى حديثي ياضو دغ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين النبي تيرا da amincin Allah sabata gare shi ya wuce ta wasu kaburbura guda biyu fa qala sai yace innahuma yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabirin waɗannan kaburbura yana nufin mutanen da suke ciki ma'abota kaburburan ana musu azaba wa ma yu'azzabani fi kabirin kuma ba wai ana musu azaba ne don wani al'amari da kuke ganin sa mai girma ba nan wa ma yu'azzabani fi kabirin ma'ana fi nazaratikum aku kallonku a irin yadda ku kuka saba ɗabi'ar ku ta dan adam hakan din ba ku ganin sa wani abu ne mai girma amma a hakikan lamari a wajen Allah yana da girma tun da har ya kai ga azabar kabari don haka nan ba ana musu azaba ne cikin abu mai girma a ganinku ba amma ahaduhuma fa kana la yastatiru ay yastabri'u min al-bawl amma ɗaya daga cikin su ya kasance baya tsarkakewa daga fitsari alhadis a nan wala'alla ta yi an samu kuskure na, na rubutu domin amma ahaduhuma fakana la yastatiru wato siyakin karatun malam yana nuna ba kalmar da yake so a wajen bakiha sai dai da yake hadisin ya fi yawan zuwa da wannan kalmar la yastatiru ita ta fi yawaita kamar da zai zo mana nan gaba wala'alla yawaitar ta ce ta sa wajen tsaba'a wajen bugawa sai aka sai wannan kalmar ta ta shigo amma su yaƙin karatun malam ba ita yake so a wajen ba hadisin ya zo da kalma biyu ne ya shahara ko dai wannan kalmar amma ahaduhuma fa kana la yastatiru amma ɗaya daga cikin su ya kasance la yastatiru baya suturcewa min albauli daga fitsari wannan wannan riwayar ita tafiya waita ita tafi shahara sannan akwai riwayar amma ahaduhuma فكان لا يستنزه من البول أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول أما ɗaya daga cikinsu ya kasance baya tsarkakewa baya tsantsanewa daga fitsari jama'a an gane to to kun ga tunda malam magana tsantsanewa yake ba magana suturcewa ba to wannan kalmar ta faɗo ne kenan da kuskure ba ita malam yake nufi ba kuma idan kun dubi bracket din da malam yayi sai ce yastabri'u ya fassara maka yastatiru ne kaga ba yastatiru ce ma'anar ta yastabri'u ba yastanzihu ita ce ma'anar ta yastabri'u da malam ya bude baka me ya rubuta yastabri'u to yastabri'u kuma wan in kaga an zo da kalma a cikin baka tana nufin ƙarin bayani ne ko fassara ta kalmar da ta raɓe ta. An gane? Ta haka, da ya sa ya stabri'u a cikin baka, to ya nuna mana ba ya statiru yake so a wajen ba, ya zihu yake so. Domin ya zihu ita ce ma'anarta ya stabri'u, kuma dama a kanta yake magana domin farkon kuskuren ma, cewa yace mai Adamu listin zahi. ba adamu liski tare ba ba adamul istitari yake bace adamul adamul istinzahi dan haka yana magana ne akan al-istinzah ba al-istitar ba sai mu ce anan abun nufi amma ahaduhuma fa kana la yastanzihu amma ɗaya daga cikin su ya kasance la yastanzihu ai la yastabri'u baya tsarkakewa idan yayi fitsari tashi yake bai wanke ba idan yayi bayan gida tashi yake bai wanke ba bai kuma goge ba min albauli daga fitsari alhadith zuwa ƙarshen hadisi fa'ala almusalli malam yace don haka wajibi ne akan duk wani mai yin sallah an ya ta'akkada jayyidan ya tabbatar matuƙa annahu qad azala najasata cewa ya kawar da najasa allati ala sabilaini qabla qiyamihi wacce take kafan nan guda biyu kafin ya miƙe duk mai yin sallah nan ku duba da malam yace duk mai yin sallah kuma sai magana sa ta koma kan mai tsuguno kar ka ɗauka yana magana akan mai sallah a cikin sallah mai sallah ai mai niyyar sallah wanda ya shiga bayan ɗaki duk mai yin sallah ai mai niyyar yin sallah da ya je bayan ɗaki to ya tabbatar matuƙa annahu qad azalan najasata cewa ya kawar da najasar da ta fita ta gabansa ta fitsari ko ta fita ta duburarsa ta bayan gida ala sabilaini akan kafan nan guda biyu kafa fitsari da kafar bayan gida ya tabbatar da ya kawar da kazantar a wajen wannan shine alistinzah shi ne alistibra wadda da hausa muke cewa tsarki ya tabbatar da ya kawar da ruwan fitsarin da danshinsa ya tabbatar da ya kawar da hakikanin bayan gidan da kuma alamarsa daga duburarsa wannan shi ne alistinza amma in zai yi kawai yana ji ya gama sai ya tashi sai ya mayar da tufafinsa kamar yadda za ku ga wasu waɗanda ba musulmi ba suke yi galibar da masu yiwuwa da suke fitsari a kan hanya ko a lambatu ko a dryness ko a bola ko a jikin kangon mutane namiji in ya zuge zip dinsa ya kama gabansa in ya tsalla kawai shi kenan da ya ji wadda yake damunsa ya gama fita sai ya mayar da gabansa kawai ya zuge ya gama bai gama ba a wadda yake jikin gaban nasa a wanke ko a goge ƙoho shi dai ya fi da damuwa shi kenan to wannan musiba ce babba idan aka san musulmi da wannan mummunar ɗabi'a to babu ko shakka ya fada cikin fitina domin hakan yana jawo azabar kabari wa kadhalika yadkhulu fil istibra wal istinzahi ittiqa'u rashashil bawli al mutatayir وكذلك hakan nan yadkhulu fil istibra'i wal istinzah yana shiga cikin ma'anar istibra'i da istinzahi kun ga anan ma kalmomin su malan ya kawo ko yawa yana shiga cikin istibra'i wato tsantsanewa wal istinzahi da tsarkakewa ittiqa'u rashashil bawlil mutatayir ko mutatayiri wato ittiqa'u nesantar ittiqa'u rashashil bauli nesantar wato fatsuwar fatsuwa shine rashash nesantar fatsuwar fitsari almutatsayir mai watsuwa yana daga cikin ma'anar tsarkakewa ko tsantsanewa nesantar fatsuwar fitsari wanda yake watsuwa idan mutum bai nisanci fatsuwar fitsari ba irin wanda yake watsuwa lokacin da ake yin sa to shi ma dai ya shiga cikin ma'anar rashin tsarkakewa ko da in ya gama zai wanke gabansa to ai wannan feshin fitsarin da ya dawo masa a kafar wandonsa ko ya dawo masa a gwiwarsa ko ya dawo masa a hannunsa ko ya dawo masa a wani bangare na jikinsa ko tufafinsa ko ya wanke gabansa ai ya tashi da najasa a jikinsa don haka an ƙi cin biri an ci dila to don haka nesantar fatsuwar fitsari kun ga ya haɗa da nesantar wuri mai kanda da mutum zai yi fitsari fitsarin yana fatsarsa ya haɗa da nesantar santa mutum zai yi fitsari a jikin bango sai ya seta bangon ya harba shi kun ga wannan zai jawo mai ya fasu masa ya haɗa da nesantar fuskantar iska ana iska arewa iska tana kaɗawa arewa to kar ya fuskanci kudu don in ya fuskanci kudu iska mai kaɗawa arewa za ta dawo masa da mai da fitsarinsa jikinsa sai ya fuskanci arewan saboda ya nesanci fatsuwar fitsari zuwa gare shi to idan har an hana mutum ya tashi bai wanke fitsari ba an hana musulmi ya tashi bai wanke bayan gida ba to yana daga cikin ma'anar hakan ɗin shine mutum kuma ya nesanci abin da zai sa fitsarin ya fatsu masa shine ma'anar abinda malam yake nufi wa kadhalika yadkhulu fil istibra'i wal istinzahi ittiqa'u rashashil bawli al mutatayiri wa an yatakhayyara makanan layyinan kuma ya zabi waje layyinan mai laushi bi qawlihi sallallahu alaihi wasallama saboda fadin manzo tsira da amincin Allah sabbata gare shi fi ba'd turuqil hadith as-sabiq a wasu hanyoyin hadisin da ya gabata na yanzu wadda muka wuce na Abdullahi dan Abbas akan wadda baya tsarkakewa daga fitsari to a wani sashe na riwayoyin hadisin ya zo amma ahaduhuma fa kana la yastatiru min bawlihi amma ɗaya daga cikin su ya kasance baya suturtuwa daga fitsarinsa kun ga ya zo da kalmar suturtuwa anan ko yanzu anan ita yake nufi amma a can baya ba ita yake nufi a wata riwaya ya zo cewa ɗaya daga cikinsu ya kasance la yastatiru baya suturtuwa wanda shi kuma yana nufin mai fakuwa baya fakuwa baya ɓuya baya nesa kamar yadda muka karanta a wancan majalisin namu duk yana cikin ma'anar alistitar mutum ya yi yadda zai yi ya zama ya yi wa kansa sutura lokacin da zai yi fitsari wa kadhalika yadkhulu fil istibra'i wal istinzah afwan qala al hafiz ibn hajar haka ne malan al hafiz ibn hajar al asqalani Allah ya masa rahama yace kadha fi akthar ar riwayat haka yazo a mafi yawan riwayoyi a mafi yawan riwayoyi cewa mai amma ahaduhuma fa kana la yastatiru shi ibnu hadar yake nufi shi yazo a mafi yawan riwayoyi fa alal aktsari ma'ana al-istitar dan haka bisa ga yawan abin da yazo din abin da ake nufi da istitari Allah ya ja'ala bainahu wa baina bawlihi sitra shine ya zambe sanya tsakaninsa da fitsarinsa wato wata sutura ba ya'ani la ya tahaffaz minhu ma'ana baya kiyayar fitsarin ya zama bai kiyayi fitsarin ba wa tuwafiqul wayat la yastanzihu ta wannan fiskar sai ma'anar ta zo daidai da ma'anar la yastanzihu li'annaha min at-tanazzuhi domin ita ma la yastanzihu ita ma ta samo asali daga kalmar at-tanazzuh wa huwa al-ib'adu fasara a tanazzuh kuma shine nesanta nan malam nawawi Allah ya masa rahama a yana kokarin nuna mana alaka ta kusatin ma'ana ta wata fiskar tsakanin istitar da istinza idan kun kula shi malam yana magana akan mai fitsari ya nemo je mai laushi idan ya nemo je mai laushi to ya sama wa kansa kariya tsakaninsa da fitsarinsa fitsarinsa ba zai dawo masa ya zama masa najasa a gangar jiki ko a tufafi ba sai yayi amfani da wannan da wannan riwayar ta istitar da ma'anar wato shamakancewa sai ya dauko ma'anar sai ya amfani da ita a shamakancewa tsakanin mai fitsarin da fitsarin tsakanin mai fitsarin da fitsarin idan mutum kuwa ya yi fitsarinsa a waje mai laushi ko wajen da fitsarin zai gangara ko ramin da fitsarin zai tafi ba tare da ya dawo masa ba to ya sha bakance kansa da mai da fitsarinsa sai zama idan haka ne da istitari da istinzahi suna ba da ma'ana guda ɗaya ne sai zama maimakon istitari mu ɗauke shi ma'ana ce ta ɓuya da nesa da shiga kango ko gangarawa rami irin yadda muka karanta a baya ɓuya daga idanuwan mutane sai zan ba wannan ce ma'anar da ake nufi da istitari ba anan ma'anar da ake nufi da istitari da istitari anan shine wato yi ma kansa iyaka da fitsarinsa yi ma kansa iyaka da fitsarinsa kuma kar fitsarin ya taɓa shi kar ya yi shi a tudu da zai gangaro masa ko kuma kar ya yi shi a kanda da zai fatso masa ko kar ya yi shi a iska da zai dawo masa idan ya yi shi a laushi ko a rami da zai tafi bai dawo masa ba to ya yi istitari kamar yadda kuma istinzahi shine kawar da danshi ko alama ta wannan fitsarin ko bayan gidan daga jikinsa bayan ya gama shine istinza to kaga istinzahi kawarwa bayan an gama istitari kiyayewa lokacin yi shine karatu abinda malam ya dawo kansa kenan dan haka an yaj'ala bainahu wa bain bawlihi sitra ma'ana shine ya sanya tsakaninsa da fitsarinsa wato wani shamaki ya'ani la yatahfaz minhu ko kuma Allah ya ja'ala bainahu baina bawlihi sitra ma'ana wato dai abin nufi da baya suturcewa shine baya sanya tsakaninsa da fitsarinsa wani shamaki yani la tahfaz minhu ma'ana baya kiyayar fitsarin yana barin fitsarin ya taba shi lokacin da yake yin sa to idan wannan ne sai ya zo daidai da ma'anar la yastanzihu domin shi ma ta wata fiskar ma'anarsa shine al-ib'ad nesanta nesantar da wannan najasar daga jiki ala ayi halin a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar dangane da wanda zai yi fitsari bai gama ba ko kuma ya fitsari bai wanke ko ya kawar da najasar ta hanyoyin da shari'a ta yarda ba ko ya bayan gida bai kawar da wannan bayan gida daga duburarsa ba wannan yana jawo azabar kabari annabi sallallahu alaihi wasallama nuna kaburbura ya ce waɗannan duka azaba ake musu ɗaya daga cikinsu fitsari ne idan ya yi baya wankewa fitsari ne idan ya yi al'adarsa baya wankewa kawai sai ya tafi haka ba zai wanke ba ba kuma zai goge ko ya katse ba sai ya bashi haka ya taɓa tufafinsa ya bushe a haka wannan ya ja masa azabar kabari ɗayan fa hadisin ya ce ɗayan kuma yawo yake da annamimanci malam bai kawo wannan ɓangare ba saboda ba a cikin karatunmu wannan ɓangaren yake ba kuskure na shida ta'ammudu salti wan natri wan nahnah na shida gangancin as-salt tatsewa wan natri da kadawa wan nahnahati da nishi nisawa eh gangancin tatsewa da karkadawa da nisawa da gangan me da gangan shi ne mutum ya yi wannan yunƙurin wai a ƙoƙarin ya ƙaƙalo ya fitar da abin da yake hanya na fitsari ko na bayan gida in bayan gida ne mutum ba wai bayan gidan ne yake ƙoƙarin fitowa ba a'a ya gama amma wai ba zai wanke ba sai ya hura cikinsa sai ya yi nishi ya hura cikinsa ya yi nishi ya yi nishi ya tale duburarsa ya wanke ta haccan ciki yana cirin masifa ce in fitsari ne sai ya kama gabansa wai ya kamo shi daga mara yana tatsa yana tatsa yana tatsa sai ya je can wajen kan sai ya kada ya kada ya kada sai ya sace komawa sai ya matso ya tatso ya tatso sai ya kada ya kada ya kada wai ya dai karar da fitsarin gaba ɗaya wanda yake hanya ma shi ma ya tafi to wannan kuskure ba wanda ya saka malam in ka ji ka gama bayan gida ka gama ba wani nishi nishi sai dai in na yi ne amma ba wai na na na na na na na abin nan ba na kakalo wani ba ko tabbatar da cewa hanyar babu saura haka in kai fitsari in ka ji ka gama ka gama abin da ya rige shine wankewa ko gogewa amma ka kama kana ja kana kana kana kana tatsewa wannan duk ba a saka ba duk ba a saka ba malam yace as-saltu abinda ake nufi da as-saltu huwa sahbu zakari shine wato wato tatsan gaban namiji shine az-zakari tatsan az-zakari wa ikhraju ma fihi da fitar da abin da ke cikin sa wan natru abinda ake nufi da an-natru kuma jazbu zakari shine wato kada gaban namiji, au ƙarfuhu ko jijjiga shi fi shiddatin da tsanani. Wannan hatu, abin da ake nufi da annan hatu kuma, tardidu sautin shi ne wato ƙujin wani sauti, kastu'ali kamar tari fil jaufi a cikin ciki, da ikhrajil bauli awil barazi. wai don ƙoƙarin fitar da fitsari awul barazi ko bayan gida mutum kuskure ne wannan ba ana nufin lokacin da mutum zai yi ba lokacin da mutum zai yi ya zama abin ya dame shi sai da nishi ya fitar da shi saboda ya yi tauri to wannan ai yunkurin yi ne amma ana magana bayan mutum ya gama a ce sai ya dinga nishi kuma dai ya tabbatar da cewa dai babu komai a hanya to ina ruwanka da hanyar sai ka taba ganin ka ba abin da ya dame ka in ka gama ka gama ka wanke bakin amma can cike hanya ba ruwanka da shi balle ka dinga ɗiban ruwa kana kwakulawa kana cewa kai dai bari ka wanke hanyar nan ba bukata ka wanke bakin hanya kuma ka batta ba wanda ya saka to sai shedan ya dinga amfani da wata dama ya rika sawa waɗanda wasuwasu ya aure su shaidan ya riga ya musu ya musu katutu cikin sai riga raya musu a ransu to yanzu hanyar fitsarin nan da fitsarin ya tafi ai ruwan iya bakin ya wanke tan hanyar kuma bata wanku ba sai ya dinga jin haka a ransa to wannan kuma zaka samu ya samo asali ne daga waɗansu gurɓatattun riwayoyi har waɗansu malama kuma suka riƙe hakan ɗin suke aiki da su domin littafin malikiya za ku ga wasu suna kira zuwa ga wannan asaltuwan na turɗin kuma babu wani abin da ya tabbata na asaltuwan na tur tatsewa da matsewa da waye masana lafiya ma suka ce kamar su ibn qayyim Allah ya masa rahama yana cutarwa ma wanda ya wanda ya yawaita matsawa da tatsewa da kamawa da kadawa sai cutar da shi wa huwa maslaku kathirin minal musallina malam yace kuma wannan shine tafarkin da yawa daga cikin masu yin sallah musamman ƴan masabar malikiya shine tafarkin da yawa daga cikin masu yin sallah wa ammatil muwaswisina kuma da mafi yawan ƴan waswasi mafi yawan waɗanda shakka ta aure su bal inna minhum man yaj'aluhu aslan fil istibra' kai malam ya ce akwai wasu ma wadda akwai cikinsu ma akwai wadda ya sanya shi asali a tsarki akwai wadda ya sanya shi ma wannan shi to kamar yadda littafin da suke ce mana wan natru was saltu ai kun ga sun sanya shi asali a tsarki mana sai ya zama sai ka fara yin sa ma kafin ka wanke shine asalin ma tsarki sai ka tabbatar kayi an natru da as-saltu sannan kuma sai ka sa ruwa sai ka wanke shi sa malam yace ba ma haka ba wasu ma sun sanya shi asali a tsarki shine istibra'i qala shaykhul islami ibn taymiyyata shekul islam ibn taymiyya Allah ya masa rahama ya ce wa yukrahu saltu wan natru makaruhi ne an ƙi tatsa da karkada walam yasihha al hadithu fil amri kuma hadisi da yazo dangane da umarnin ai hakan din bai inganta ba hadisi akan umarnin ai tatsa ai karkada bai inganta ba malam yace ibnu taymiya wal mashyu wat tanahnuhu aqibal bawli bid'atu malam yace da nishi a da tafiya da nishi aqibal bawli bayan mutum ya gama fitsari bid'atun bid'a ne da tafiya da nishi tafiya kamar ya nan ma akwai malaman fiqh da suka da suka yi umarni da yin tafiya idan mutum ya kammala fitsari idan mutum ya gama fitsari kafin ya wanke wai ya tashi ya dan yi tako ɗaya biyu uku saboda abin da yake marasa ya gangaro sai ya sake tsugunawa sai ya barbadar da shi sai ya wanke ibnu taymiya ya ce bid'a ne ba bukatar sai ka tashi ka yi tafiya in ka yi fitsari. Mala ya ce, wa yi duzi ulistijimaru bil hijarati. Ibn Taymiyyah ya ce, ya wadatar ma, alistijimaru bil hijarati, gogewa ma da dutse ya wadatar, ko ba ruwa ma. Ya ce, walau bi wahidatin ko da kuma dutsen guda ɗaya ne, fiskaf hataini wal hashafati, in ya so sai a goga dutsen, sai a goga dutsen jaffansa guda biyu da kuma kansa guda ɗaya. E, sai gefen dutsen, a goga gefen dutse ɗaya, ɗaya gefen ma a goga, saman dutsen ma a goga. Bizatil hajari da ainihin dutsen guda ɗayan sai ya zama tamkar an yi guda uku wa ghairi zalika li umumil adilla bi jawaz al istijmar wa ghairi zalika da makamancin haka da duk wani abin da zai dauki ma'anar dutse kenan ko da ba dutsen bane ba li umumil adilla saboda a dunkulallin dalilai da suka zo bi jawaz al istijmari da bayanin halaccin wato gogewa cewa ana gogewa ba sai wankewa ba malam ibn qayyim yace walam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yasna'u shay'an mimma yasna'uhu almubtaluna bil waswasi min as-salti wa natri adh-dhakari wan nahnahati wal qafazi wa maski al-habli wa tulu'i ad-darajati wa hushu وحشو القطن في نخس الإحليل مخرج البول وصب الماء فيه وتفقده الفينة بعد الفينة أي فترة بعد أخرى ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس مال ابن القيم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع شيئا مما صنعه المبتلون بالوسواس من الثلج manzon Allah tsira da amincin Allah su bata gare shi bai kasance yana aikata wani abu mimma yasna'ul mubtaluna daga cikin abin da waɗanda aka jarraba suke aikatawa ba al mubtaluna waɗanda aka jarabta bil waswasi da cutar waswasi min as-salti manzon sama bai kasance yana aikata wani abu daga irin abin da masu wasuwasi waɗanda aka jarrabe su da wasuwasi suke aikatawa ba minaskalti na tatsa ashe tatsan nan wato aiki ne na masu wasuwasi wa nasri zakari da kada gaba kada mazakuta wannan nahati da nishi duk bai zo ba wal da miƙa miƙa saboda wai abin ya gama fita bai zo ba wa maskil habli da riƙe igiya kama igiya a banɗaki a ɗaura igiya wadda mutum sai ya kama ta ya saki nauyinsa a jikinta saboda abin da ke cikinsa ya ƙasa wa tsulo'id daraja da kuma hawan step hawan matakala ɗan yi sama ya ƙasa da ƙafarsa ya taka wani abu sai ya ƙasa saboda wai abin da yake kinsa shi ma ya sauka ya samu wai ya fitar da shi ya wanke wa hashwil qutni fi nakhsil ihlili da kuma tusa auduga a cikin kafar azzakari ta auduga a cikin kafar azzakari shi yasa malam yace makhrajul bawl mafita fitsari ita ce nakh nakh ita ce kafar wa sabbil ma'i fihi da zuba ruwa a cikin kafar wai a wanko wa tafaqqudihi alfainata ba'da alfaina da kuma bibiyar kafar ana duba ta lokaci bayan lokaci shi ne fatara ba da ukura lokaci bayan lokaci sai ya dinga sunkuyawa ko kuma ana zaune hakan nan sai ya tashi sai ya shiga ofis ɗin liman sai ya zuge lawurde sai ya leƙa sai ya gani akwai ne ko babu duba da ya saka wa nahwu dalika da makamancin haka min bidai ahlil waswasi daga cikin bidiyoyin yan waswasi wannan duk cututtuka ne da katsewa da kaɗawa da miƙa da yin tafiya da hawa wani abu da kama wani abu a ɗale da a miƙe a tsaya a sake dawowa a tsuguna wannan yake sa wasu za ku ga suna daɗewa a banɗaki mutum akwai wadda in ya shiga fitsari banɗaki sai ka ɗauka wanka bakwai yake yi akwai banɗakin wani masallaci irin ‘yar katangan guntayen katangun nan ne da idan mutum ya shiga ana ganin kansa wani ya shiga wata rana ana jirasa za a yi sallah sai aka ga wando allon kayo shi sai aka ga kuma du gajeren wandon shi ma allon kayo shi sai aka ga riga Allahn kayota ko ba a wanka ba da bokiti kuma ya shiga ba da buta ya shiga aka yi tajira har aka idar da sallah in ka tambaye shi ya ce wallahi fitsari wai shi idan ya yi fitsari sai ya tashi ya tsaya abin wai amfanin cire wandon saboda zai tashi ya tsaya ne in ya tashi ya tsaya kuma da wando a jikinsa ai tsarin zai diga shi sai ya kwabe gaba ɗaya haihuwar ƙwarsa sai ya miƙe tsaye ya miƙe tsaye ya ɗan jima sai ya koma sai ya tsuguna in ya tsuguna sai ya wanke sai ya sake miƙewa tsaye sai ya ji kuma du ya fito sai ya koma sai ya tsuguna sai ya wanke kaga wannan jinya ce jinya ce ai kai fitsari malam irin yadda kowa yake fitsari in ka gama fitsari iri yadda kowa yake fitsari ka wanke kawai ka tashi karka yadda shi ɗan ya raya ma a ranka wadda ka miƙe wani abu ya gangaro karka yadda ko ka ji ya gangaro wuce kai tafiyarka maganin masu wasu wasi kenan in ba haka gaya mai wasu wasi ba zai gane ba mai wasu wasi in kana so ka kwantar masa da hankali ka ce masa don in ka ce masa bai gangaro ba zai ce maka in ka ce masa ba zai gangaro ba ai ka gama zai ce ma bai gama ba to maganinsa ka ce masa eh zai yiwu ya gangaro to amma ko ya gangaro din ba ruwan da shi ya fa fito fa ina jin sa fa ya fito har dan shinsa nake ji a wando na ci ba ka riga kai ka wanke ba eh to je ka to wannan din wanda ya fito din ba bukatar shi sai na sake wanke shi a ba bukata sai an yafe shi ai ka gama yayyayi da kai ka nuna masa lallai ya isa don wallahi in ka yadda ka tsaya ka ajiye shi a wajen wai kar ya yadda cewa cewa yayi a to ka bata kawai kai ma ka yadda an yi yazo ya ce maka ina sallah sai na ji kawai ban yi ruku'u ba sai na sake ta sai na ji ban yi ruku'u ba in ka ji baka yi ruku'u ba kawai ka ci gaba ban yin ba i baka yin ba tabbas kuma ko ban yi ruku'un ba ana sallah ba ruku'u ne ce kai dai za ka yi kuma ta yi ka yi ta a haka za a karɓa za a karɓa ko ba ruku'u za a karɓa a haka za ka bi shi to fa jinyar waɗannan ne aka kawo mana a lafiyayyu su asaltu annaturu jinyar su ce wasu wasu yake sa a yi haka kuskure na bakwai albaulu fil mustahammi fitsari a cikin abun wanka almustahammu abun wanka baho ko bokiti ko ko mai kuke ce masa abun wankan nan na banɗaki ba eh eh wannan katon abun wankan na da muka eh to irin wannan an kunna ruwa an toshe an toshe rariyar cikin sa a kunna ruwa ya cika sai a zauna ciki yadda turawa da yan gayu suke sai zauna a cikin ruwan wankansa sai tsil zai zaki fitsari kawai to da nasa ne Allah ya kyauta alma'ul ladhi yustahammu fihi ne ruwan da ake wanka a cikin sa mala ya fassara mana almustaham wal ma'ir rakidi da kuma kwancaccen ruwa koda ba a wurin wanka bane ba kwancaccen ruwa ruwan da yake tsaye a waje ɗaya ko na ƙaramin kududdufi ko ƙaramin rafi ko wani wani wuri da ruwa yake taruwa ya kwanta a wajen to ba a zuwa a yi fitsari a wajen ko su yi swimming pool ba a zuwa a je a yi fitsari a wajen wa hadha khata'un yaf'aluhu mu'dhamun nas mala yace wannan kuskure ne da yawa daga cikin mutane suna yi musamman irin ruwan swimming pool din nan irin wannan ruwan wato ni kam ina ganin ba zan iya shiga ne wanka ba dan gaskiya kaga masu shiga su fada ciki su yi su yi su yi su yi iyo din kaga ba kowa ne ya salla dubba ba to kaga wani haka zai iya sake fitsari a ciki kuma sai kaga masu wankan kuma suna wankan ruwa yana shiga ido yana shiga baki ana fuf to me yayi zafi wani ma dan iskanci da gangan zai tsallafa tsarin da gangan zai saushi tunda ba gani za a yana yi ba shi zai ji kawai yana yi eh lokacin da muke wanka a rafi duk ba mun yi ba eh ba kai wankan rafi ba lokacin da muke wankan rafi a wani tsinanan duka a makaranta Allah lokacin makaranta malam ba irin ta yanzu ba malaman makaranta in lokacin wankan rafi yayi turawa ake su wa baizo yana bin rafi rafi Allah dauko litsin yan wanka sai an zo makaranta kawai monday dama an fi samun sake asabar da ladi monday a zo makaranta sai a zo aji kawai ana kiran yan wankan rafi sai ka ji sunanka wani munafikin ne rubuto waye ya rubuto kawai zai kaji kayi wanka a rafi kuma kayin Allah malamai su fenta ka malam a fenta ka ma yanzu ba a yi a makaranta ko? yanzu ba a fenta yara a makaranta kai ta kanil down a ɗora ma dutse a tafin hannayenka a gwala-gwala a rana a makatsinan nan duka da haka muka biyu gashi ya yi amfani domin san abin da muke yi ba mai shaye-shaye ba mai shaye-shaye ba ko sigari ban sha ba sai ta duma irin ta daɗin ta yara yarin sake Allah ya kyauta to ba a yi fitsari a cikin ruwa kwantacce a kuskure ne da mafi yawan mutane suke aikatawa والبول في المستحم يعظم خطره ما لا يتي فتاري a cikin ruwan wanka kuskurensa yana da girma yana girmama idza kana almustahammu fi tassin idan wannan ruwan wankan a cikin wani baho yake a cikin wani baho yake aw ma yaqumu makamahu ko abin da zai tsaya a matsayin baho kamar bokiti lima fihi min hafsil ma'i saboda abin da ke tattare da hakan na rashin tafiyar ruwan na tsarewar ruwan ruwan ya riga ya zama tsararre a zuwa a yi fitsari a cikinsa to fitsarin kuma zai kwanta a cikinsa ne a zai nashe a cikinsa shi kenan sai ruwan shi ma ya zama ruwan fitsari don haka ko da a ƙaddara ma fitsarin bai yi tasiri a ruwan yadda ruwan zai zama najasa najasa ba amma dai fitsarin yana ɗauke da cututtuka ai cututtukan sun shiga ruwan. Wa ƙarna hannabiyu sallallahu Alaihi wasallama an zalika faƙala, la ya bulanna ahadukum fi mustahammihi thumma yatawadda'u fihi fa inna ammatal waswasi minhu. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, la ya bulanna ahadukum fi mustahammihi kar waninku yayi fitsari a cikin abun wankansa. cikin ruwan wankansa sun mai ya tawadda'u fihi sannan kuma har ma ya yi alwala kuma da ruwan fa inna ammatal waswasi minhu wannan salama ya ce domin mafi yawan waswasi daga irin wannan yake farawa daga irin wannan yake fara duk wanda yake fitsari cikin ruwan da zai yi wanka da shi ko da shi wanka da shi to yana ɗiban cutar waswasi wannan hadisin Abdullahi bin Muzaffal ne amma akwai hadisin Abu Huraira shi kuma zaka ji shi daban la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im alladhi la yajri shine hadisin Abu Huraira cikin Muslim kan ɗayan ku yayi fitsari a cikin ruwa dawwamamme wanda baya gudu to amma malam bai duk da cewa hadisin Abu Huraira yana cikin Muslim ne malam bai kawo shi anan ba saboda mahallin shahid din shine hadisin Abdullah ibn Mughaffal din shi kuma yana cikin sunan Tirmidhi da Abu Dawud an gane ko la yabulanna ahadukum fi mustahammihi tunda magana ake akan ruwan wanka to wannan hadisin yafi munasaba akan wancan hadisin na Abu Huraira da yake magana akan ruwa wanda yake kwancacce ba sai ka na wanka ba قال الخطابي الإمام الخطابي تكم معالم السنن يتي وإنما نهى عن ذلك إذا لم يكن المكان جددا يبسا صلبا وصلبا an hana yin hakan ɗin ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana hakan ɗin ne wato fitsari a cikin a cikin a kwancaccen ruwa idan lam yakun makanu jadadan idan wajen ba ba daidaitacce ba ne jadad shine mustawiyan wajen da yake a daidaice ba kwari ba yabusan kuma wajen da yake busasshe saliban kuma wajen da yake kanda to wannan ba matsala don mutum ya yi fitsari a wajen domin zai ganga zai abinan zai bushe e waje ne ƙasar daidaitacciya ce ba kwari ba ne balle ya kwanta sannan bushashiya ce wuri ne mai bushewa kenan sannan mai tauri ce wuri ne da idan an yi ma zai ɓace to idan mutum ya yi a irin wannan wajen zai nashe zai sauka zai tsotse zai bushe aulam ya kun maslakan yanfudu fihil baul ko kuma idan wajen babu wata rariya maslak rariya ko magudana yanfudu fihi baulu da fitsarin zai gangara wa yasilu fihi ma'u wanda ruwa zai bi shi ma ya gangara in babu wannan to shine aka hana kaga kenan idan wuri ruwa zai tafi zai bi zai gangara fitsarin zai tafi ruwa zai kora shi to wannan babu laifi dan mutun yayi wa kadhalika al-ma'u rakid hakan nan ruwan da yake kwance lima ya tarattabu ala zalika min khatarin wa mafsada saboda abinda yake biyo baya na hatsari da banna وعن جابر رضي الله عنه حديث يابد جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد النبي صلى الله عليه وسلم الله ثبت غريشي ya hana yin fitsari a ruwa kwancacce qala an-nawawi al-imam an-nawawi yace in kana al-ma'u kaseeran idan ruwan ya kasance mai yawa ne rakidan kuma kwancacce fa qala ashabuna mala yace malaman mu na mazhaba yana nufin mazhabar shafi'iyya malaman mu na mazhaba sun ce yukrahu wala yukramu ko yukrahu wala yahrumu wato an ƙi amma ba haramun ba ne idan ruwan yana da yawa a kwance ya ce malamanmu na shafi'iyya sun ce yi kuraku makaruhi ne yin fitsari a cikinsa wala ya harumu amma ba haramun ba ne walaukila ya harumu lam yakun ba'idan malam ya ce kuma da za a ce ma haramun ɗin ne to ba zai zama wani wato abu mai nisa ba a fahimta eh ba zai zama abin mamaki ba fa innan nahaya yaqtadi tahrim domin hani yana hukunta haramci tunda an hana to ba abin mamaki bane idan an ce masa haramun ne alal muqtari indal muhaqqiqina bisa zababban zance wajen wato malamai fitattun masana wal aktharina min ahli al usuli wa mafiya yawa daga cikin malamin usul wa amma rakidul qalil mala ce amma ruwa kwancacce kuma dan kadan as-sawabul mukhtar malan yace abin da yafi zama daidai kuma zababban zance annahu yahrumul bawl fihi yin fitsari a cikin sa haramun ne to sabanin da aka samu idan yana da yawa yana a kwance yake baya tafiya amma yana da yawa wasu suka ce makaruhi ne yin fitsarin amma ba haramun bane yi malan yace ba mamaki idan an ce haramun ɗin matan da an hana, kuma manzo Allah salama ne ya hana. Amma idan kaɗan ne kwancaccen, to shi kan malam ya ce babu saɓani cewa mai cewa haramun ne yin fitsari a cikinsa, domin tasirin da fitsarin zai yi a cikin ɗan kaɗan ba ya kaman tasirin da zai a cikin mai yawa ba. Kuskure na takwas, تفضيل الاستنجاء بالماء على الحجارة وتقديمه daga cikin kurakuran da ake tafkawa akwai gabatar da alistinja'u bil ma'i gabatar da tsarki da ruwa alal hijarati akan dutse wa taqdimihi fifita tsarki da ruwa akan dutse wa taqdimihi da kuma gabatar da shi yace kuskure wa huwa malam yake nufi da wannan batu yace wa huwa i'tiqadu kathirin min al-awami i'tiqadu kathirin min al-awami malam yace kudurin da yawa kudurin da yawa daga cikin wato al-awam marasa karatu marasa ilimi sune awam ƙudurcewan da yawa daga cikin marasa karatu ‘yan cikin gari, bal inna ba'dahum ya ataƙidu, Malam ya ce bari wasu ma daga cikin marasa karatu akwai wanda yake yake yake ƙudura ana listijimara bil ahjari ma'a wujudil ma'i batilun cewa wai istijimari bil ahjari wai wato goge goge fitsari da duwatsu ma'a wujudil ma'i tare da samuwar ruwa batilun bai yi ba akwai wanda yake ganin haka akwai wanda yake ganin in dai akwai ruwa wai in kai tsarkin dutse bai yi ba malam yace wannan awam marasa karatu ne wa hadha i'tiqadun la dalila alai yace wannan kudurcewan babu dalili a kansa wala wajaha lahu min as-sihha kuma ba yi da wata fiska ta inganci bi anna al-istijmara warada fi ahadith sahiha ma wujudil ma'i malan yace saboda istijmari wato wato tsarkin dutse warada fi ahadith sahiha ya zo a cikin hadisai ingantattu ma wujudil ma'i tare ma da samuwar ruwa akwai ruwan ma kuma ya halatta a yi mai a yi tsarkin dutse فعن سلمان الفارسي رضي الله عنه hadisin da aka karbo daga sahabi Salman al-Farisi radiyallahu anhu kala yace ajal nahana an nastaqbila al-qiblata bi gha'itin aw aw aw bawlin aw aw yastanjiya ahadun bi aqalla min thalathati ahjar Salman al-Farisi an tambaye shi an ce haka ne annabinku ya koyar da ku har bayan gida za a yi bayan gida yace ajal yace kwarai kuwa nahana an nastaqbila al-qiblata bi gha'itin aw bawlin ya hana mu mu fuskanci al-qibla yayin bayan gida ko yayin fitsari aw yastanji ahadu ko kuma ɗayan mu yayi tsarki bi aqalla min thalathati ahjarin da ƙasa da dutse uku da ƙasa da dutse uku kun ga anan aw an yastanji sai aka ambaci ma kalmar da ake amfani da ta a tsarkin ruwa sai aka danganta ta wa dutse a nan saboda nuna maka duk ɗaya ne inda dutse ka yi istinja'i ne inda ruwa ka yi istinja'i ne wa kadhalika thabata anhu sallallahu alaihi wasallama hakan nan ya tabbata daga ma'aikin tsira alaihi salatu wassalam al-istinja'u bil ma'i wato tsarki da ruwa وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فأتبعه أنا وغلام من الأنصار بإداوة من ماء فيستنجي بها أنس يتي na kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya ci khala'a yana zuwa bayan gida fa atba'uhu ana wa gulamun sai ni ni da wani yaro sai na bi shi min al'ansari wani yaro daga cikin mutanen madina sai mu raka shi bi idawatin da, da, da, da buta malin ya ce ina ina maɗaukin ruwa min ma'in ɗauke da ruwa fayastan biha sai ya yi tsarki da wannan ruwan buta sai ya tsarki da wannan ina ɗin da wannan idawa ɗin an gane ku fala afdaliyata li ahadihima lal akhar malan yace babu fifiko ga ɗayan su akan ɗaya wato tsarkin dutse bai fi tsarkin ruwa ba tsarkin ruwa bai fi tsarkin dutse ba ku gane wanda ya tsuguna ya fi tsari ko ya tsuguna ya yi bayan gida yana da hanyar tsarki guda biyu ko ya wanke da ruwa ko ya goge da da dutse wanda ake cewa istijmari to ba kamar wato wanke fitsari da ruwa ko goge shi da dutse alaƙar da ke tsakaninsu ba irin alaƙa ce da ke tsakanin alwala da ruwa da kuma taimama ba alwala da ruwa da taimama alaƙarsu alaƙa ce ta badal da mubudal alaƙa ce ta wannan shine ginshiki wannan kuma a madadin wancan idan babu shi wato taimama ƙasa a madadin ruwa idan babu ita yayin alwala idan babu shi yayin alwala ko yayin wanka sai taimama ta maye sai ƙasa ta maye gurbin ruwa amma wajen tsarki wanke fitsari ko wanke bayan gida ba haka bane ba wai a rashin ruwa ne ake tsarkin dutse ba to tsarkin dutse ba yana maye gurbin ruwa ba ne a rashin ruwa kowanne cin gashin kansa yake duk wanda ka ga dama ka yi tsarki ne domin da yawa sun ɗauka tsarkin dutse ana yin sa ne a rashin ruwa don haka ma sai suka ɗauka idan mutum ya yi tsarkin dutse to ba hali ya yi sallah sai ya samu ruwa ya wanke masu wannan fahimta suna nan da yawa alhalin ilimi bai ce haka ba ko a malikiya cewa suka ce walma'u afdalu ka jam'ihima suka ce ruwa shi ya fi falala kamar yadda ka haɗa ruwa da dutse ya fi a ce ka yi ɗaya a cikinsu haka yake a malikiya amma zancen da mala yake mana yanzu shine wani ma bai fi wani ba in kai tsarkin dutse ka wuce ka je kai sallarka in kai tsarkin ruwa ka wuce ka je kai sallarka ba bukatar sakewa ba bukatar gyarawa shi ma tsarki ne an gane ko akwai wani bawan Allah da muna tafiya wata rana a hanya fitsari ya matse shi ya matse shi aka ce a tsaya a yi fitsari mota ba ruwa yace ai shi da ya fitsari ya share da dutse to gwanda in fitsarin ya fi ƙarfinsa ya yi shi a wandonsa da haka shi ba zai yi fitsari ba sai an je gari yadda za a samu ruwa yana cikin damuwar amma wallahi mutbawan Allah nan yake nayi nayi da shi nace wannan fa ba ilimi bane ba abin da ilimi ya tanada yanda ruwan yake haka kasar ma take duk ɗaya ne وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا قال ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية يتي ولا يكره الاقتصار على الحجر على الصحيح malam yace ba makaruhi bane dan mutun ya takaita akan dutse bisa zance mai inganci ba makaruhi bane balle ma ya zama haram wa qala shukairi fi sunan ash-shukairi muhammad ibn ahmad abdussalam khidr shukairi al-hawamidi a cikin as-sunan dinsa yace wa man qala inna listijmara la yajuzu illa inda faqdil ma'i yustatabu duk wanda ya ce tsarkin dutse ba zai wadatar ba illa inda fakdil ma'i sai lokacin da aka rasa ruwa yustatabu a bashi a tubar da shi duk wanda ya ce tsarkin dutse ba za a yi tsarkin dutse ba sai an rasa ruwa duk wanda ya zo da wannan a tubar da shi yutawwabu a sashe tuba fa in taba in ya tuba ya kubuta wa illa in yake tuba uzira a masa ta'aziri ai uqiba a masa uquba a bulale shi ko a kai shi ko kuka a tsare shi sai ya tuba walam yathbut anhu sallallahu alaihi wa sallam tafdil bai tabbata ba daga manzo Allah sallama fifita ruwa akan dutse ko dutse akan ruwa yayin tsarki an gane ko me yasa malam kushairi yace a tubar da wanda yace yace sharaɗi ne tsarkin dutse sai an rasa ruwa saboda ya ce ta ijma'i ba a san wannan ba ilimi wannan a cikin gari aka san shi wajen waɗanda ba sa karatu amma ilimi bai tanadar da cewa sai an rasa ruwa sannan a tsarkin dutse ba tsarkin ruwa tsarki ne mai zaman kansa tsarkin dutse tsarki ne mai zaman kansa kuma kowanne mutum ya yi ya wadatar masa Allahu ta'ala alam saboda ƙurewar lokaci za mu tsaya a daidai wannan gaba abinda muka yi na daidai Allah ta'ala ka tara mu cikin ladansa abinda na yi kuskure Allah ka gafarta mani wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wani ce da fatan mala yana cikin ƙoshin lafiya Allah ya saka da aljanna da iyalanka da mu baki ɗaya amin ya ce yana neman addu'a a wajena da ‘yan uwa musulmai su sashi cikin addu'a Allah ya sauki yayarsa lafiya da dukkan masu juna musulmi to Allah ya sauke ta lafiya Allah maɗaukacin sarki ya raba cikin ƙoshin lafiya kuma Allah ya sa a haifi mai albarka sannan kuma ya ce shi ma yana neman addu'a a wajen ‘yan uwa musulmai a sashi addu'a Allah ya ba shi haddar alkur'ani mai girma. Ubangiji Allah ya arzuta ka da haddar alkur'ani mai girma kuma Allah maɗaukacin sarki ya sa alkur'ani ya cece mu baki ɗaya. Allah ya ba mu ikon aiki da shi. yana neman wanda wannan yake yana neman addu'a ta da sauran ‘yan uwa dangane da wasu al'amura masu matsala da rikitarwa na iyali, to Allah ta'ala ya baka mafita, Allah ya huwace maka ya maka a gamdakatar Allah ta'ala ya sauƙaƙe maka hanyar gudanar da iyalanka, ya tsare maka abin da duk yake maka cikas, ya shirya su, ya shirya mana dukkan zuriyarmu. shin akwai wani ko wasu ayyuka da addini ya tanadar na aiki a cikin wannan wata na rajab to wannan wata na rajab bai bambanta da sauran watanni ba da wata ibada ta daban bisa zance mai inganci malaman hadisi ahalus sunna sun tattaro dukkan hadisan da suka yi magana akan falalar rajab salloli da azumi sun musu binciken kwakwaf amma babu hadisi guda ɗaya wanda ya kai labari dukkan hadisan kamar yadda ibnu hajar da al'imamun nawawi da wasu daga cikin malama Allah ya musu rahama ibnu abdulbarri suka tabbatar da cewa babu abin da ya tabbata na falalar rajab ko azumi ko sallah sallar rana ko sallar dare babu da ya tabbata ma'ana watan rajab kenan ba a bambanta shi da sauran watanni ba ba kamar ramalana ba da aka bambanta shi da azumi da sallah ba kamar zulhijja ba da aka bambanta shi da aikin hajji ba kamar almuharram ba da aka bambanta shi da tasu'a da ashura an gane ko yawato ba kamar sha'aban ba da aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawaita azumi a cikinsa babu ma watan da yafi yawan azumi a cikinsa in banda ramadan kamar sha'aban kamar yadda na Aisha radiyallahu anha ta faɗa to amma shi rajab babu abin da yazo dangane da haka in banda dai shi Rajab yana cikin watanni guda hudu masu alfarma, laisa illa, shi ne kaɗai da shawwal, da zulka'ada, da zulhijja, ko? Sai da zulka'ada, da zulhijja, da almuharram, da rajab. Zulka'ada, zulhijja, almuharram, da rajab. Su ne watanni guda hudu masu alfarma Rajab ya faɗo cikinsu, amma kuma ba a ce ga wata ibada takamammiya a cikin Rajab da za a yi ba. To gaskiya sallolin da suke yawa a social media, sallar daren farko, sallar dare ta biyu, sallar dare kaza, da azumin takande da ake yaɗawa, ko azumin tsofi da aka gada al'ada, duka babu abin da ya tabbata a cikin wannan. Kai sallolin kai da ka saba, kai azumin kai da ka saba, litinin ne, alhamis ne, ayyamul bid ne, ka saba qiyamul lailin ka ci gaba da qiyamul lailin ka ayyukanka na ibada sadaka da zumunci da ka saba yi ka ci gaba da yi ba dan wai rajab ya shigo yana da wata khasiyya ta ibada ba Allahu a'lam ina hukuncin rashin cikar sahu a sallah rashin cikar sahu a sallah yana da illoli guda biyu yana rage darajar sallah sannan kuma yana ba da damar shedan ya shiga cikin zukata annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku cika sahunku domin cikar sahu yana daga cikar sallah kaga kenan mafhuminsa rashin cikar sahu yana tauye sallah sannan a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku toshe kafafe na sahunku kar ku bar damammaki kar ku bar buga ga shaidan idan kuna sallah shedan yana samun kafar da zai shigo ya sa kafa shi ma ya shiga tsakaninku to zai rika sanya muku wasu wafi a cikin zukatanku shine mutum yana sallah har ya waye gari la yadri kam sallah sai waye gari bai san ma raka'a nawa yi ba bai san ma me ya sallata ba bai san wace sura ya karanta ba yayi fatiha ko bai yi ba ya ganshi yana sujjada ba zai iya tuna yayi ruku'u ko bai yi ba to wannan duk sharrin shaidan ne to idan an ɗinke sahu an haɗa kafafu an haɗa kafaɗu to jiki zai haɗu idan jiki ya haɗu shaidan ba zai iya ratsa tsakaninku ba to wasu masallata sun fi samun faɗaka a cikin sallarsu yayin da kuma sallar ta fi zuwa kuma ta cikakken ladanta Allahu alam ta yaya sahun sallah ya kamata wajen bayan liman To, sahun sallah yana farawa ne daga setin liman. Idan mutum biyu ke sallah, to liman shi ne yake ta dama, mamu yana ta hagu, haka ne? Idan ana sallah, liman shi ne yake ta hagu, mamu yana ta damar liman. mamu yana damar liman idan su uku ne to liman zai yi gaba sai ɗaya yana setin liman ɗayan kuma yana yana yana damansa irin tsayuwar da da suke shi da limaminsa to irin tamamu bi za su amma ɗayan yana setin liman ɗayan kuma ya gota ta dama ya gota ta dama idan na uku ya zo to sai ya zo ya tsaya a hagun ɗin wadda yake setin liman sai ya tsaya a hagun ɗin wadda yake setin liman sai ya zama su uku sun sa liman a tsakiya na tsakiyarsu yana setin liman ga ɗaya a hagun liman ga ɗaya a damar liman na hudu idan ya zo sai ya ɗora a dama na biyar in ya zo ya ɗora a dama na shida ya ɗora a dama ba za a waiwaici ci gaban hagu ɗin nan ba sai dama ta ƙare in dama ta ƙare sai a zo sai a ɗora a wannan hagudin jama'a an gane to haka sahu na biyu ma zai ɗauka wanda ya shigo masallaci ya samu sahun farko ya cika to tsakiyar masallaci zai zo setin liman ya ɗauki sahu ya tsaya shi kaɗansa wanda ya zo a bayansa ya tsaya a damansa wanda ya zo a bayan su biyun ya tsaya a hagun na farko wadda ya zo daga baya sai ya ɗora dama sai ya ɗora dama in dama ta cika sai a ɗora hagu sahu na uku ma haka ne in ka je masallatayyanmu za ka gama kararru kowa da ijtihadinsa a kan sahu wani in ya shigo sai ya tafi dungun hagu wani ya shigo sai ya tafi dungun dama wani ya shigo sai ya cafki yadda ya masa duk wanda ka ga ya kirdaji setin liman ya yi kabbara to ka tabbata mai zuwa karatu ne abin da zai baka mamaki ijtihadi in dai ba na karatu ba ne da wuya ga mutum ya zo tsakiyar masallaci ya ɗauki sahu da wuya hankalinsa ba zai ba shi haka ba ko wanda kaga yayi haka to mai zuwa karatu ne kuma haka karatu ya tanada sau da yawa akan gane mai karatu da mara karatu a cikin ayyuka da kuma halayen da za su samu kansu dama ilimin fita ne mafita ne a lokacin da mutum ya samu kansa a ɗansu wurare masu wahalar sha'ani wannan shi ne tsarin sahu kuma shi ne tsarin ɗaukan sahu sahu idan zai kai daga nan har tara-tara sai Allah ta'ala ya ba mu ilimi mai amfani ubangiji Allah ka amfana da mu abin da ka ilmantar da mu muna roƙonka ka yi mana albarka cikin dukkan abin da ka ba mu ka gafarta mana ka gafarta wa iyayenmu to zan saurare ka amma nan gaba a rubuta na na magana tsarki na na ya ce tun da yanzu an ce da tatsa da kaɗawa da waye duk babu su to wace suffa ce babu wata suffa sai wankewa kawai in ka gama ka sa ruwa ka wanke in dutse ne ka sa dutsen ka goge dama manzon salma ya ce kar ɗaya istijmari da ƙasa da dutse uku zai zo mana nan gaba malam zai kawo shi don haka sai ka goga dutse ɗaya ka goga shi gabansa ka goga bayansa ka goge ka goga samansa sai ka ɗauko wani ka goga gefansa ka goga gefansa ka goga samansa sai ka ɗauko wani ka goga gefansa ka goga gefansa ka goge samansa shine kayi istijmari da dutse guda uku ka gane ko kayi istijmari da dutse guda cikin nan abin da ake bukata kenan amma tatsewa da kaɗawa da waye duk da nisawa da miƙewa duk mun yi a karatu yanzu shi ma haka ne shi ma haka ne a za ka ga ana jin ko a littafin risala ne ko a maliciya da suke maganar cewa wajen wanke bayan gida ka hura duburarka ka dinga sa ruwa kana goga sai ka jina gigir gigir gigir aiziya ne ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم ولاة أمورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أيد بالحق أئمتنا وخذ بناصيتهم للبر والتقوى وأعينهم على أمور الدنيا والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله